an ga wajen ko a ji wannan ƙarfi gare shi yawa da kaga kalan kwashe min sabin kuɗi na yau da rasi za ku sami na tsaye inda dai ni ina jin kuɗi ga aljuna to wala karatu bai wuya to Allah ya sauke a aje shi nan ga ko to babu da yi eh ko kuɗin ko a to ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya mana in dai shi na ba gani akwai maganin matsala ɗaya ka bari ai maganin matsala ma nasu wato wani lima wani ya kira shi ya ce mai zai zo ka mai kudi amma da ya zo bai iske shi ba ya wuce ga magariba ta yi aka ce liman ba musallacin in'i aka matsa ce akwai matsala suka ce a dai ba mu ya yi kabbara ya ce allahu akabar ya raka a guda sai ga kira wanda ya kira shi a ba sai ya fasa sallah ya ce wasu dama da matsala rakiba ibrahimul hisana da hausa abin da aka ce ma rakiba ya hau ibrahim ya hau doki kun ga hawa aiki ne ibrahim suna ne amma na mutum isan doki suna ne na dabba kaga nan akwai aiki inda hawa aiki ne ko akwai suna na mutum akwai suna na dabba kenan cikin wannan jumla akwai fi'ili akwai ismi ko ba haka bane fi'ili shine rakiba hawa ya hau kaga aiki ne kenan cikin jumla nan kana iya gane aiki kana iya gane suna sai jumla na biyu yuda'ibu isma'ilul qitta isma'il yana koran mage abin da aka ce ma muda'aba gwa matsa kawan mutum ka matso shi ya matsa ka ƙara matsawa ya matsa ka ƙara matsawa shine muda'aba kenan isma'il yana tunkuɗa abin nan mage kaga isma'il suna ne ko qitta suna ne ko mage amma muda'aba yuda'ibu yana tura yana gwa matsata aiki ne ko ba aiki bane kenan yudaibu ya ce ma mina na sai ce fi'ili ne saboda yana nuni akan aiki na'am sai na gaba yahsudul fallahul qamha yahsudu fallahul qamha manomi yana girbe alkama yahsudu girbewa yana girbe alkama girbi aiki ne ko ba aiki bane kenan yahsudu fi'ili ne fallahu manomi suna ne alkama suna alkama shi ma suna ne amma ismun nabat suna ne na tsirrai ta'akulu shatan fulan wa sha'iran akuya tana cin wake da kuma sha'ir an ka ce ta'akulu tana ci ci aiki ne shatun akuya suna ne na dabba fulan wake suna ne na wani tsirrai sha'ir shi ma suna ne na wani tsirrai kenan cikin jumla akwai aiki akwai kuma suna an gane wannan ko sai jumla na gaba sami'tun nasihata naji nasiha nasiha sunan wani abu ne wanda ba ma ganin shi amma mun yadda akwai shi kuma mun san shi sami'tun nasiha ji shi kuma aiki ne kaga akwai aiki kuma akwai suna sai na gaba yasda'un nuru fil hujrati yasda'un nuru fil hujrati abin ga haske yana sadadowa yana sadadowa cikin daki ya sau sadadowa kamar yadda bahaushe ya ce wane ya sadado ya shigo kenan me yake nuni da sadade to haske haka ke shigowa sai dai ka ganshi a daki in sahiya ta yi sai dai ka ga kana ganin haske kaɗan kaɗan haya cika daki to na sadadowa ba hausa bane larabci ne kun gane ko da salalewa salalowa ya ta sallaluna in ji Allah ko suna salalewa shi ma duk ba hausa wani larabci ne kenan ya sta'un nuru fil hujrati haske yana shigowa a cikin ɗaki kaɗan kaɗan yana da bambancin da ya dukulu ya shigo yanzu wannan sai mu ce dakhala imran imran ya shigo inda a ga bagatatan ya shigo amma in sai ya leka shi kowa sai ya shigo ba mu sani ba sai mu ce sada'a ya sada'u an gane bambanci ko na tajaris safinatu alal ma'i jirgin ruwa shine safina jirgin ruwa yana tafiya akan ruwa tajari tana tafiya gudu kaga gudu aiki ne ko a safinatu suna ne sai mun ka ce ala akan kaga kalma akan in ba mu kara gaba ba ma'ana ba ta cika in ce jirgin ruwa yana tafiya akan sai ni shu sai ka ce mai akan ni sai ce akan ruwa kaga kenan kalma akan ba ta cika ma'ana sai an kara mata wani abu a gaba shi yasa ake ce da shi harafi kenan ila harafi ne kun gane ko haka ma hal tuhibbu safara shin kana son kai tafiya shin sai in yi shu sai ka ce min shimmi ko ba haka bane kenan shin harafi ne kana so kalmar so aiki ne kenan tuhibbu fi'ili ne as-safara tafiya shi na sai wani afar wani abu ne na daban sai mun duba a cikin wannan jumloli akwai ismi akwai fi'ili akwai harafi hikimar kawo wannan shine ka iya bambance yadda za ka iya gane isimi da fi'ili an fahimci hausa allah samu dace an fahimci fassara da hausa to za mu ƙara karo na biyu rakiba ibrahim mu bari har gaba sai mun yi darasi na gaba na ƙara shi yanzu in an gane rakiba ibrahim hisana ibrahim ya hau doki rakiba hawa ko aiki ne yan tambaye ka rakiba menene sai ka ce fi'ili ne ibrahim ismi ne hisana ismi ne yuda'ibu shi ma aiki aiki ne fi'ili ne isma'ila ismi ne alqita ismi ne kun gane ko ya hasudu yana girbewa girbi menene kenan fi'ili ne fallahu manomi ismi ne alqamha alkama ismi ne ta'kulu tana ci ci fi'ili ne ashatu ismi ne fulan ismi ne sha'iran ismi ne sami'tu na ji ji aiki ne kenan fi'ili ne an nasihata nasiha ismi ne yastawu yana sadadowa fi'ili ne annuru haske suna ne ismi ne fi a ciki cikin me kenan kalma ce da ba ta da ba da ma'ana sai an hada ta da wata sai ta zama harafi ne a hujurati daki shi ma ismi ne tajaris safinatu jirgi tana tafiya tafiya aiki ne safinatu jirgin ruwa suna ne ko ala akan kenan harafi ne alma'i ruwa shi ma ismi ne hal shin harafi ne tuhibbu kana so aiki ne asafara ismi ne ga ƙarin bayani za mu karanta albahar albahar an ga wajen ko karanta guda za mu kowa ya kiyaye larabcin za a fassara ma shi da hausa ka riƙe abin da ka riƙe arafna fi ma madawa mun sani a darasin da ya gabata annal jumlata almufida jumla mufida ta tarakkabu min ajza'in ana gina ta ne da gaɓoɓi daban-daban wahiyar kalimat su ne kalmomi kenan ajza'ul jumla su ne kalimat kun gane ko wa nuridu an na'rifa fi hadha darsi muna so mu sani a cikin wannan darasi anwa al-kalimat nau'i nau'i na kalma kun san a baya mun ce kullu kalimatin fiha ko kowace kalma a ciki tu'addu juz'an minha kenan mun san jumla da kalmomi ne ake yin ta to muna son mu san nau'i nau'i na kalmomi wa nau'in kalmomi su ma mun yi bayani a waccan ƙa'ida mun ce nau'in kalmomi nawa ne ko dai ya zama fi'ili ko menene ko kuma menene mu ci gaba idza bahasna fil jumal lati ma'ana mun bincike akan jumlolin da ke tare da mu ma'ana ma tare da na idza bahasna in muka yi la'akari fi jumal lati ma'ana jumlolin da suke gaban mu sune wanda da mu karanta guda takwas wajadna za mu samu cewa annal kalimat ibrahim kalmomin nan na ibrahim akwai ta ciki ko babu wa Ismail akwai ta ko babu wal fallahu da fallahu ko alfazun tusamma bihi ashkhasun sunaye ne da ake kiran mutane da su da kaji an ce Ismail to akuya ba ta waigowa mutum na zai waigo ko ba haka bane kenan wa'anga sunaye ne na mutane wa annal kalimat su ko kalmomin na alhisana alqit ashat alfazun tusamma bihi anwa'un min alhaywan lafuzza ne da ake kiran wasu dabbobi da su in ka shiga kasuwa kana ce mutum akuya ke ba mai waigowa ko ba haka bane inda ba sun shi akuya ba kenan yanzu yana son ya bambanta mana sunayen mutane da na dabbobi wa anna kalimati haka ma wa'annan kalmomi a wa'annan kamha ko wal fula wal sha'ir alfazun su ma lafuzza ne su san ma biya anwa'un minan nabat da ake kiran wasu tsirrai da su wa annal hujrata kalmar hujara was safinata da safina wal ma da ruwa su ma alfazu lafuzza ne su san ma biya anwa'un minal jamadi da ake kiran sandararrun abubuwa da su an kace wannan jamid sandararre jamid abinda bai motsi sai an motsa shi kenan jama'a da abubuwan da ba sa motsawa sai an motsa su kenan an kace daki daki yana motsi ne jirgin ruwa in ba motsa shi ba yana motsi to shine yace wa'anga su ma sunaye ne na wasu abubuwa da ba su motsi mm nanin wa annan nasihata wan nur was safar su ma alfazin sunaye ne tusamma biya anwa'un ukhra min al-ma'ani na daga asma'ul ma'ani kun gane abin da ake ce ma asma'ul ma'ani eh ana tare ne duk abin da hankali ya yarda akwai shi ba a ganin shi ba a taba shi ba a sheka shi ko ma ana sheka shi ba a iya kama shi yana daga cikin asma'ul ma'ani kenan da kaji a larabawa asma'ul ma'ani gashi na rubuce a larabci da kaji ana magana asma'ul ma'ani sunaye waɗannan sunaye misali yunwa akwai mai jayayya babu yunwa amma ka taba ganin ta gajiya kwana barci rayuwa mutuwa jin daɗi bacin rai duk waɗannan abubuwa ne wanda a hankali duk an san akwai su an yadda da su amma ba a ganin su ba a taba su su ne ake ce ma asma'ul ma'ani to yanzu shine yace amma in kudi bi kalmar anna kalimatu kalmar abin nan na menene as-safar ko in mun kace nasiha ta Allah ai an kace nasiha wai ta ganin nasiha amma akwai mai inkari akwai ta babu haka ma annuru haske yanzu duk ga haske nan muna gani ko yana kamuwa yana tabuwa in yarda da shi sannan mun kace as-safar tahiya wani gobe zan yi tafiya kawai ka gane amma wata ba ganin tahiya shi yasa ake ce da su asma'ul ma'ani sunaye ne wa'inda sunaye ne wanda an yarda da su amma ba a ganin su walidhalika tusamma kullu kalimatin min hadhihi alkalimat isman shi yasa kowace kalma daga cikin wannan kalmomi ana ce da ita ismi wakadhalika kullu kalimatin yusamma biha insanu haka kuma duk kalmar da ake kiran mutum da ita ko a take kowane irin suna da ake kira mutum da shi ismi ne ko yana da daɗi ko bai da daɗi ko yana da ma'ana ko bai da ma'ana au haiwanu ko dabba duk sunan da ake kiran dabba da shi ismi ne au nabatun ko tsirrai itatuwa da abin da ya kama da wannan au jamadun ko sandararren abu kwalba gimshiki benti da sauransu kujera duk sunaye ne waɗanda suke na jama'a da sandararrun abubuwa ne ba su motsi amma dai duk da sunayensu aw ay shay'in akhar ko kuma wani abu daban wanda bai ambata ba kenan kai sai ka hararo abinda bai ambata ba shine abinda an yadda akwai shi ko ana ganin shi ba ya taba shi ko kaza kamar ka ce aljani kowa ya san akwai aljani kuma da sunan shi ko bai da cikin aljannun ma da sunayen kenan asma'ul ma'ani na'udu lil jumal marratan saniya mu sake koma zuwa ga jumloli karo na menene na biyu kaga duk wanga bayanai akan waɗannan jumloli na an kai su ko ciki ya haida mana sunayen mutane sunayen dabbobi sunayen tsirrai sunayen sandaran abubuwa ba abin da yake nan ba sai ya ƙara cewa na'udu lil jumali ko maratan saniyata mu sake komawa a cikin jumloli karo na biyu to mu koma sai yake cewa fanajid za mu samu anna kulla kalimatin minal kalimati kowace kalma daga cikin waɗannan kalmomi na rakiba ya ambace su a sama a bayanan da ya ambace su kamar wanda muka cikin bahasi a ba cikin jumloli ba cikin bahasi bai ambace su ba ko to yanzu suna da suka rage yake son ya kawo anan shi da ya ce anna kalimat rakiba kalmar nan ta rakiba yuda'ibu yahsudu ta'kulu guda hudun ga duka tadullu ala husul fi'lin fi zamanin khas suna nuni akan faro wani aiki a wani lokaci na daban shi yasa mun ce al fi'lu kullu kalimatin tadullu ala husul fi'lin fi zamanin khasin kaga rakiba ya hau ba aiki bane yana girbewa girbi ba aiki bane to shi yasa ce tana nuni akan zamani na daban falabzu rakiba masalan lafazin rakiba misali ya dole alar rukubi yana nuni akan hawa in na faɗi a fassara min da hausa rakiba ar-rukubu hawa rakiba ar-rukubu hawa hawa eh shine tadullu ala rukubi tana nuni akan hawa yan ka ce wane ya hawa ana nuna ma ga can bisa ko ba haka bane kamar yanzu misali in hodi a hodi akala a fassara al'akalu cin da a cin ya akulu shine yana ci akala al'akalu jalasa aljulusu nazara an nazuru kallo kun gane bambanci ko da shi ne abinda yake so nuna mana nan shi ne yake cewa rakiba matsalan ya dullo alar rukubi fi zamanin madi yana nuni akan hawa amma lokacin da ya wuce ya hau amma ba yanzu tun ɗazu wa yuda'ibu shi kuma yuda'ibu ya dullo alal muda'abati yana nuni akan muda'aba kaga yuda'ibu yana tunkuɗa ko amma muda'aba shine tunkuɗa kanta duk da hausa muna da su fi zamanin hadir abil ati a lokacin da ake ko kuma lokacin da yake zuwa yana ya zama operation kenan wahalun majar a karanta an ji ban ji ba ektesera ektesera eh da sauransu da sauransu da sauransu aka aka nuni da shi a faransa ko in ka ɗauko bayanai kamar an ce to da sauransu kai ka kai ka gano sauran to da larabci in kuna larabci magana ta ɗauko da ita ka ce wahalun majar to shi mai jin ka ya san baka gama ba ka kai ka isan makanka ko a ce ilah ilah kun gane ko ku rike wannan muna koyar larabci na baki ko muna koyar ga ku ɗauka a guda na muke da Allah ya samu dace to mu ci gaba menene gaba wani zalika tusamma kullu kalimatin min hadha an-naw' fi'lan shi yasa duk kalmar da take irin wannan nau'i ana ce da ita fi'ili wa inda ta'ammul al-jumal ath-thani ath-thalithati al-akhira in mun kai la'akari da jumloli ukun karshe jumloli ukun karshe sune tun daga yasta'u nuru fil hujrati ko tajri safinatu ala al-ma'i hal tuhibbu safara an gansu ko mala ce in mun yi la'akari da su najid za mu samu cewa annal kalimati fi kalman nan ta fi wa ala wa hal idza nutiqa bi kullin minha wa hadahu inda za a yi magana da kowanne shi shi kadai lam yufham lahu ma'ana kamina ba za a fahimci cikakken ma'ana ba suna da ma'ana amma ba cikakka ba sai an hada da wata kalma ana tare da ni ko idza nutqa bi kullin minha fi jumlatihi in aka yi furuci da kowane a cikin jumlarsa zahara ma'anahu kamilan sai ma'anarsa ta bayyana cikakka musamman kullu kalimatin min hadhihi kalimati thalath ana cewa kowanne daga cikin wannan kalmomi guda uku harfan ana ce shi harafi kadhalika kullu kalimat haka dukkan kalmomin da suke allati min hadha an-naw'i da suke da nau'i irin wannan Allah samu dace yanzu a je a yi muraji a wannan darasi wanda yake da tambaya in ya zo sai kun gane ko kafin mu da muna fara la'irabi amma idan mun fara shinhida duk muna kai gare su to a kawo littafi na gaba albalaga mun fara ranar nan ku budo mu dan kara sai mu ci gaba ma huwa al-fasahatu da sai ku kiyaye ma huwa fasaha sai ku ce bi ayi itibar da wani la'akari inda komi ana la'akari da abin da ake nufi mana wani wani langaji ne za ku yi amfani da shi sai ce an kace alfasahatu fil lugha sai ku ce azhur wal bayan mun yi shi ko me azhur da Hausa shine bayyana al bayan a wai hito hili mun ka misali muka ce taqulu afsaha subuh idza zahara gari ya waye in ya bayyana kan muhara ba tare da mutum ba in baka gani baka dubi na kusa da kai farko ne eh kuma layin farko fadin farko layin farko alfasahatu abin da ake yi alfasaha shine az-zuhuru wal bayan abai hito hili ya bayyana taqulu kana cewa afsaha subhu asubahi ta bayyana idza zahara in ya fito fili kamar da sai in kana son ka ce ma abokinka sahiya tayi da larabci sai ka ce da shi a menene afsahar subuhu afsahar subuhu afsahar subuhu sahiya ta yi mamar kun afsahar subuhu ko ka ce mai azharar subuhu kun gane ko da labai daɗi ba to da ka ƙara ka kaciya da larabci wani to ku rike wa'anga da larabcin ko eh wanga ko ko mutu ya ji larabci in ba balaga ya in kai mai shi bai ganewa dan haka ka haddace shi dan ka ya zo ya gama larabcin shi kaf sai ka ce da shi afsa hasuba um yabni ce baba kakana aka ce yaro bari mun sha larabci shine idan zahara idan ya bayyana an gane wannan ko والكلام الفصيح ما هو الكلام الفصيح من يشكو zance mai fasaha ma kana wadihal ma'ana shine wanda ma'anarsa ta hito fili kiyaye abinda a kwarewa a magana sadda kai magana ka kare kowa ya ce ya gane abinda kake nufi to shine iya magana shine fasaha ni an tara ka da mutane kalmomi koyaya suke da sauƙi in dai su za a gane da su za ka yi magana amma yanzu ka zo an tara ka sai ka zo kana amfani da kalmomi masu ƙarfi sai an ƙara sai a ce kai wani wallahi akwai faransi akwai faransi akwai turanci wallahi mu su mu mu duk babu musu abin da kanu da su ba to in akwai malaman lugha ya malamai na yare sai su baka zero sai su ce baka san abin da kake yi a ka'ida na magana ana so in za ka yi magana a gane ko da wace hanya ne amma in ka yi magana ba a gane ba ba ka da haka da yawa ana gane cewa sun yi boko sama-sama ne ta hanyar magana wanda ya zurhi da boko in ya zo yana magana to har wanda bai yi zurhi a boko ba zai gane abin da aka nuna don sai ya tattara kalmomi masu sauƙi ya yi amfani da sunan kowa ya gane amma wani da bai fahimci yadda ƙa'ida ta yare take ba sai ce kan yi wani faransan da wani gai kamar wani yawa ga faransai kun gane wannan ko don mu ci gaba da haka mu kula da kyau yake cewa sahalin lafs ya zama lafazin yana da sauƙi sahalin lafzi lafazi mai sauƙi jayyidar sabki yana da kyakkyawan zubi jayyidar sabki yana da kyakkyawan zubi kun gane ko kyakkyawan zubi zubi kyakkyawan zubi kun gane ma'anar kyakkyawan zubi to bai muku misali ku gane yanzu kai yana kan zo neman aure karon farko kun karu da mace sai ka ce mata ni in kina so na ki so ni fa gidana ba a kaza ba a kaza ba a kaza ba a kaza tun ma ba ta ce tana son ka ba ai abin da ka wadi gaskiya ne ko amma haka ya kamata kai bayani sai a ce babu kyakkyawan zubi ko mutum ya zo sayan kayanka nawa ne wannan kai ni in kana sai ka sai kaza ne kaza ne ni ba a yi mai irin wannan in an zo sayan kayana ana min kaza kaza ai abin da ka waɗi gaskiya ne amma kamata ka yi shi haka sai a ce zancen ka bai da kyakkyawan zubi an yi son ka zuba magana a jere yadda ya kamata in za ka yi magana da abokinka ne ya zama ka sai irin magana za ka da shi ka zo kana ma abokinka magana 'yan daudu bai yi ba mana ka zo kana ma matarka magana sojoji ta ana son mutum shi la'akari zancen shi an da ina da tsarai kana hausa ta ne to mu ci gaba me gaba wani hada saboda haka wajaba ya zama wajibi ga mai magana an takuna kullu kalimatin fihi ya zama kowace kalma a cikin zance ta zamo jariya tana mai gudana ne ala qiyasi sarfi a ma'auni na sarfu jariyatun tana gudana ne ala qiyasi sarfi a ma'auni na sarfu wali zalika sabo wali hada saboda haka wajaba ya zama wajibi an takuna kullu kalimatin fihi kowane kalma a cikin zancen mutum jariyatan alal kiyasi sarfi tana gudana ne akan ma'auni na sarfu mana duk maganar da za ka yi a larabci ko a kowane yare ta zama tana gudana ne a ma'auni na garammer ɗin wa'innan mutane kowane yare yana da garammer ɗin shi da boka da orthograph ɗin da vocabulary ɗin shi ko ba ka bane to kowane yare za ka yi magana dole ne ya zama yana gudana ne a bisa tsari na garin mil ɗin masu wannan yare yanzu a larabci in muna son mu ce muhammadu ya zaka ya za mu ce ban ji ba muhammadu ya menene aliyu ya ci abinci ya za mu ce to da hausa a hausa ne ja a muhammadu a hausa ne a kada aliyu dama ba ba haka wani muhammadu ja muhammadu ya zo da hausa ya yi ko bai ba to amma ba haka larabawa ke yi ba in ka yi haka bai yi ba ya larabawa ke cewa za a muhammadu to wanzu wani ya zo alaƙiya su sarfi amma wani ya zama saɓani haka kun gane ko? su a hausa in ba kai haka ba bai ba yanzu da hausa sai kace ya zo muhammadu ba shi da yaji sai ce ba haka hausa ke cewa hausawa ce suka yi muhammadu ya zo to inda kai ba haushe na sai ka ce muhammadu ja shi kuma ya rabu sai ce a'a a yaren mu ba haka muke cewa cewa muke ja a muhammadu to kai sai ka zo sai ka hwara da shi sai mu zama mai ce a'a ba haka muke yi a yaren mu ba to in kana son a zamuna lahiya yadda suke nan za ka yi an gane misali ko to shine nan malam yake cewa dole ne a larabcin ka kowace kalma ta zama tana bisa ma'auni na sarku ƙa'ida yadda larabawa ke yi tana da kuɗi duk da yake za mu zo mu wasu a magana a kai to babu lahi akala aliyu ta'ama aliyu ya menene sai ka ce aliyu ya ci abinci sai ka ce aliyu a kada tsama ya yi lala ko bai ba a'a in an ka ji ana gane ko ba a gane ba amma haka laraba ke faɗa sai a ce ka saba ma tsari na sarfu mana ka tsara ma ka saba ma tsari na larabci ya zama zero kenan yanzu misali in na yi haka a karanta musu muhammadu haƙidun alhaƙidu shi ne baƙin ciki to yi ce muhammadu haƙidun ya zan fassara shi muhammadu ɗan mene ne ɗan baƙin ciki ne ko sai ka yi haka sai ka ce muhammadu haka ne ko ibinu waɗanin aswad ku karanta mai muhammadu ibn baɗin al'asar ko a hasara mishi muhammadu ɗan baƙin ciki ne ya yi ko bai ba amma haka laraba ke faɗa sai a ce ya saba makiyasi na larabci don haka kai ba ka da fasaha abinda kai ba daidai ba ne shi ne abinda yake shi ne eh kawai da sun ce haƙir ya isa muhammadu haƙir ne ga kuma sai ka ce an tabi na baɗar da aswad Allah sa mu dace to kun gane ko sai yake cewa menene gaba bayyinatun fi ma'anaha ya zama ma'anar ta bayyana a maganar mafhumatan ya zama maganar ka an fahimce ta da kyau azaba mai daɗi azaba mai daɗi salisa mai laushi an ka ce shay'un salis abinda yake bai da nauyi salisa mai laushi kamar da ya ka zo neman ramce gurin mutum da wani irin kalmomi za ka yi masa magana to shi ne salisa Allah ya sa mu dace ana raba mu da bashi bari maimaita muku wal kalamul fasihu zance mai fasaha ma kana wadihal ma'ana shine wanda yake da ma'ana da ta fito fili sahalal lafs mai saukin lafazi jayyidar sabk yana da kyakkyawan zubi wale hada saboda haka wajaba ya zama wajibi an takuna kullu kalimatin fihi kowace kalma ta zamo a cikin zancenka jariyatan ala qiyasi sarfi tana gudana ne a ma'auni na sarfu bayyinatan fi ma'anaha ya zama ta hito hili a ma'anarta mafhumatan ana fahimtar ta azaba mai daɗi salisa mai laushi Allah samu dace nan za mu kwanu sai a je a duba shi ina wani littafi to fata sunniya ga abin da mun kai ran nan a kawo min shi ko a rufe littafin shi ma huwa nahwu lugha nahwu ma huwa nahwu lughatan النحو لغة ما هو النحو في اصطلاح to tsaya na ya a kusa bakin na ma huwa an na haufi lowa ai bula da za ku sha bari ka sha kashin da baka yi rama sai da kai wuci to karanta muna ma huwa na haufi fisina kun yi mutum guda na yi ko? kukun bakin nan mahon nahu fisila kuna ji na akwai hukunci da zanyi muku wa dama ce muna ni ku yi ta yi kaɗan kaɗan ka abi ku bashi mun san ƙararka rezo ya ta yi nisa amma dai a daure a ɗan soka shi na haita ana sokawa kun gane ko ban mu kyale ku haka nan to insha Allah to nan yanzu ku kuma ma huwa nahu fi lugha ai fi istilahan kalmat al-arabiyya ko eh fiyar tarkibiha to da Allah a haddace wannan sannan mun ka zo muka yi bayani akan mawdu'ahu ko ma mawdu'u ilmin nahwu ma mawdu'uhu ana hawa ne hako? to yanzu za mu je magana kan fa'idatuhu fa'idatuhu a taharruzu anil haɗa'i a taharruzu yanzu a goge wannan sai mu rubuta duk bai kwadace wannan
فائدته التحرز التحرز عن الخطأ التحرز وخلق معرفة الصواب من الخطأ
to mu duba nan mu gani fa'idatuhu fa'idatuhu fa'idansa ma'ana shi ne amfanin da yake da shi a ajiyar littafi duba nan kawai fa'idatuhu fa'idansa harruzu kiyayewa anil khata'i daga kuskure nan taharruz samun kariya ko shamaki daga kuskure fa'idan nahu zai baka kariya daga fada cikin kuskure at-taharruzu kiyayewa anil khata'i daga kuskure kun ji dai kenan nabi wa ma'rifatul thawabi da sanin daidai min al-khata'i daga kuskure kun gane ko anya ko wannan na rubuta shi daidai aba ni na san yan yaka ya zama lada kenan sadun ne kun gane ko wa ma'rifatu shawabi da sanin daidai min al-khata'i daga kuskure kana da ilimin nahawu za ka iya gane larabci kaza daidai ne larabci kaza kuskure ko da rubutu aka da larabci da ka karanta kana iya cewa nan malamin nan kuskure na ne amma mutum ya haɗe kana iya gane abin da ya faɗi na akwai kuskure a ciki shine wa ma'rifatu sawabi da sanin daidai min al-khata'i daga kuskure wa biyu kenan ko na farko at-taharruzu anil khata'i kiyayewa daga kuskure ma'rifatu sawabi da sanin daidai min al-khata'i daga kuskure wal isti'anatu da taimakuwa taimako shi ne al'isti'ana al'isti'ana su da taimakuwa ala fahimin kalamin lahi wajen fahimtar zancen Allah kinan wanda yake son ya fahimci alƙur'ani dole sai ya san nahau in mutum ya auka matafsirin ƙur'ani bai iya na hau ba sai ya zo wani rami wanda ai a kasa yin gaba a kasa yin baya ƙarshen ta tafsirin na ya fasa kun gane ko wani ya zai ce wakata da dawudu jaluta ya ce wani ya kashe wani Eh, wani ya kashe wani ne kun gane me zai sa ka iya fassara ka gane ga wanda ya kashe wajen wasali ne wasali kaza shine aiki kenan shine fa'ili ne wasali kaza shine an kai aiki akan shine mafulun bihi ne inda za mu sanin wannan cikin ilimin nahawu kun gane ko wasti'anatu da taimakuwa ala fahimi kalamillah wajen fahimtar zancen Allah wal hadithun nabawi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kina abin da zai kara ma fahimtar hadisin manzala shine sanin ilimin nan to inda ka karanta kana sani Allah ya samu dace at-taharruzu anil khata'i kiyayewa daga kuskure wa ma'rifatu sawabi da sanin daidai min al-khata'i daga kuskure wal isti'anatu da taimakuwa ala fahimi kalamin la wajen fahimtar zancen Allah wal hadithun nabawi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu an ga sai a je a yi muraja'a shi a hadisi shi in ka gama asbahi at-taharruz min al-khata'i at-taharruz min al-khata'i ya isa at-taharruz min al-khata'i an al-khata'i ko at-taharruz an al-khata'i in kai azhar wa ma'rifatu as-sawabi sai ka tsaya ومعرفة الصواب ومعرفة الصواب إن كان أسد من الخطأ لا ما غاشي نكو أهكا لا نقول أسيك هذا شيء تورد كهذا شيء بيت أيوا زيت هياو gobe ka bai sai aka shi zamna aka ake hadda in ka haddace karon harkotai ta takai karo na biyu wani ya zamna wani ya tsaya haka sai ka ga ya tsaya amma in ka ce yau zan yi hadda in taho da an tambaye ka sai ta tafi kun gane misali ko Allah samu lafiya lokaci ya toko? wannan fa'ida shi ko in ce daga cikin fa'idarsa amfaninsa eh? an bai don muna cikin shihidan na hauna amfaninsa ka ba mu wa shiga wa'an amfanin shi don ka san romo abin Allah samu dace yanzu za mu taba wani amma kafin mu taba wannan yau satin muna da fara karatun nan hudu hudu kwaya budo mu gani minti nawa sauro mana minti nawa sauro minti uku ko to mu yi karatu cikinsu kam ɗaliban fi faslikum ya ali ta ainihin majma'in ne ko ne yayi kenan fi ayi mahja'in anta ko mana kama a ce mazauna ko wurin kwana haka ka gane ko kuma cikin makaranta ana gina wurare daban-daban ya ce ana fil mahja'il khamis ni ina yanki na biyar ne wa huwa ba'idun jiddan anil madrasa yana nesa daga makaranta ana fil mahja'i thani wa huwa ab'adu min mahja'ik ni kuma ina yanki na thamin ina yanki na takwas wa huwa ab'adu min mahja'ika yana nesa daga wurin zaman ka kenan ayyuhuma ahsan to ne ne yake kyau al mahja'u al khamis ahsan daki na kwana na biyar shine yake kyau fa inna ghurafahu awsa dan dakunansa sun yi faɗi sun yi yalwa wa nawafidahu akbar tagoginsa fenetir sun yi girma wa marahidahu an zafu wurin zagayawarsa bayi dushar-dushar shine marahid an zafu sun yi tsafta an sun yi tsafta wasururun latifihi ajmalu ɗakunan da a ciki sun fi kyau ta sa a jami'a akwai wuraren kwana daban-daban ko ba haka ba ne idan dai intern ne gada shi mun yi kwana samun shekara hudu ne yana kwana gadon jami'a kamar ɗan kamar soji wallahi sama ma nika kwana akwai na sama akwai na ƙasa sai darasi na gaba eh to a sauka da wuri ko eh bismillahir rahmanir rahim fi ai mahja'in anta ya akhi a wurin kwananka ina ne kamar dakunan kwananku suna ina ne ya kai dan uwana ana fil mahja'il khamis ni ina wurin kwana na biyar kamar bangare na biyar wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati yana nesa sosai daga makaranta ana fil mahja'is thamin ni kuma ina yanki na takwas wahuwa abadu min mahja'ikum yana nesa daga wurin ɗakunan kasa akwai jami'ar da wurin kwananka yana nan wurin karatunka daga nan ya kai stm kuma duk cikin jami'a ne to nan na da sai ga jami'a dan daki guda can daga wurin kwananka zuwa jami'a sai ka hau mashin sai ka hau kabu kabu kun gane ko kenan in ka shiga manyan jami'o'i kana ganin wannan na'am ana fil mahja thamin ni ina wurin kwana yanki na na abin nan mu muna ce da su tiyata ko kuma sakan da larabci wani larabci wa huwa abadu min mahja'ikum yana nesa daga wurin kwanan ku ayyuhuma ahsan wane ne yafi kyau al mahja'ul khamis ahsan yankin kwana wurin kwana na biyar yafi kyau fa inna ghurfahu awsa'u domin dakunan su sun fi yalwa wa nawafizahu akbaru fenetir fenetir ɗinsa manya ne wa marahidahu an zafu wurin zagayawa ya yi tsafta wasurur gadaje shine surur wasurur latifihi ajmal gadajen da ke ciki sun fi kyau in Allah ya kai mu sai mu tashi darasi na hudu abinda muka yi daidai Allah ba mu lada ikan ba